أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddare rayuwarmu har zuwa wannan lokaci na farkon watan Ramadan na shekara ta 1447 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yake wato yau laraba wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya sha takwas na? sha takwas ga watan biyu wanda wannan shi ne farkon wato yini na wannan wata na ramadan muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da dukkanin alkhairu da suke cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wato duniya ta zo ƙarshe a cikin ma'anar wani hadisi zai zamto wato kwanaki suna kusanci da juna lokaci yayi kusa zai zamto shekara kamar wata ɗaya wata kuma zai zamto kamar daga juma'a zuwa juma'a sati kuma zai zamto kamar sa'a ɗaya wannan wato zai zamto kamar kwana ɗaya kwana kuma zai zanto kamar sa'a ɗaya wannan abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa sai ka ga yanzu kawai gashi ya tabbata kamar yanzu aka yi ramadan amma yanzu ramadan ya sake zagayewa kai ka ce wata ɗayan aka yi to wannan yana gwada cewar wato duniya alkiyama ta kusan tashi duniya ta kusa ta ƙare wanda wannan kuma wa'azi ne babba kuma dole ne a yi wani ramadan ɗin ban mana wataran za a yi azumi kana ganin kariski wannan kariski wannan to lalle ko shaka babu akwai wanda zai zo kai kun baka wannan duniyar kana rayuwa a cikin kabari kana rayuwa a barzakh muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu ikon gyarawa insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu dora daga inda muka tsaya a shekarar ta gabata mun tsaya ne a aya ta 209 yau kuma insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu fara aya ta ɗari biyu da goma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da bismillah
a'udhu billahi samii alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim hal yanzurun يشركون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور حياك الله الله تبارك وتعالى هل ينظرون shin akwai abin da suke sauraro ne illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-gamam sauraro suke sai lokacin da Allahu tabaaraka wa ta'ala ya zo musu a cikin wato diffai min al-gamami na ainihin gajimare wal mala'ikatu hakanan mala'iku su zo ranar alkiyama kenan wa qudi al-amru ya zamto kuma an yanke al'amari ma'ana an yi hukunci yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun tafi wuta wa ilallahi turja'ul umur Allah tabaaraka wa ta'ala yace ga Allah tabaaraka wa ta'ala ne dukkanin al'amura suke komawa ana mai da komai ga Allah tabaaraka wa ta'ala domin rayuwar duniya duka za ta kare komai zai koma gurin Allah tabaaraka wa ta'ala ya hukunci a baya Allah tabaaraka wa ta'ala yayi umarni da cewa kowa ya musulunta duka mutane kowa ya shiga addinin musulunci ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaitan ya kuna suka yi imani ku shiga musulunci baki ɗaya kar ya zamto kafa ɗaya ciki ɗaya waje kar ya zamto kana musulunci amma in ranka ya ɓaci ko in kai sha'awar kaza za ka iya yin wani abu wanda yake wajen musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ce ku shiga baki ɗaya to waɗanda suke wato da gardama ko suke da shakku suke kwangwabakon baya dangane da wato shiga addinin musulunci gaba ɗaya sun raba ƙafa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal yanzuruna wato akwai abin da suke jira ne bi mana hal din nan da istifham kenan wasu suka ce kuma hal din nan bi mana qad mana hal yanzuruna a'a su ba komai suke jira ba illa an ya afiyahum Allah fi zulalin face Allah tabaraka wa ta'ala ya zo musu a cikin diffai yanzuruna ana nufin yantazirun domin kalmar annazaru a larabci wani lokaci ana nufin kallo na ido nazara ila kaza idan aka ce intazara ila kaza kuma ana nufin jira to lokaci akan ce nazar din ana nufin shi ma jira to a wannan ayar abinda ake nufi da kalmar nazar din nan ana nufin jira hal yanzuruna bi mana hal yantaziruna illa an yatihum Allah fi zulali suna jiran Allah tabaaraka wa ta'ala ya zo ne gobe alkiyama kenan dama Allah tabaaraka wa ta'ala cikin wata aya yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam ubangijinka zai zo ranar alkiyama tare da mala'iku sahu sahu ko kuma ubangiji zai zo su ma mala'iku za su domin malamai sun yi manganu guda biyu kamar yadda a wannan ayar illa an yi ake kuma Allah fi zulalin min al-gamami wal mala'ika cewa wal mala'ikata ko wal mala'ikatu idan aka ce wal mala'ikatu bi ma'ana ma'al mala'ika Allah tabaraka wa ta'ala zai zo tare da mala'iku zai zo zuwan da ya dace da shi wal mala'ikata hakanan su ma mala'iku za su zo Allah tabaraka wa ta'ala zai zo farfajiyar lahira su ma kuma mala'iku za su har yanzu runa illa an ya'tiyakum Allah fi zulalin zulal jami'a na kalmar wato zulla zulla ana nufin wato duhu ko inuwa wato irin inuwa ta wani abu ya tare haske a sami inuwa samu wannan duhu na inuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai zo a cikin irin wannan wato inuwa din minal gamami inuwa ta ainihin gajimare ana cewa ma wato ainihin gajimare gamam saboda yana lullube abu ya lullube hasken rana ya lullube hasken wata ya lullube wato taurari da sauransu sai a ce masa gamam kamar yadda annabi sallallahu alaihi ke cewa ku yi azumi sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum ku yi azumi idan wata ya kama ku ajiye wa na ku sha ruwa idan wata ya kama na shawar kenan amma fa in gumma alaikum idan wani duhu ya tare muku ba ku ga wata din ba to ku cika kwanaki talatin so daga gam wato ko gamam ana nufin wato abin da yake zuwa ya tare wani abu ba za a iya ganin sa ba shi yasa ake cewa bacin rai ko bakin ciki gam saboda ya tare wa mutum wato yalwa ko ya tare masa farin ciki sai a ce yana cikin mai gham illa an ya'tihum Allahu fi zulalin min al-gamam wal mala'ikatu wato zai zo tare da mala'iku ko kuma su ma mala'iku za su zo wa qudiya al-amru Allahu tabaaraka wa ta'ala yace za a yanke hukunci wa qudiya al-amru yazo da siga ta madi mana an yanke al'amari ma an yi hukunci kowa da kowa ya tafi wannan yana gwada tabbashin cewa za a tashi a kiyama kuma za a yanke hukunci yan aljanna za su shiga aljanna Allah ka samu ciki yan wuta kuma za su shiga gidan wuta Allahu tabaaraka wa ta'ala ka kare Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa ila Allahi turja'ul umur ga Allahu tabaaraka wa ta'ala ne al'amura ake mayar da su kowa da komai zai koma zuwa ga Allahu tabaaraka wa ta'ala Allahu tabaaraka wa ta'ala zai zo mala'iku za wato za su zo malamai suke cewa kamar da aka samu asar daga alkalbi yake cewa hadha min al-maktumi alladhi la yufassar wannan cewa Allah tabaaraka wa ta'ala zai zo yace yana daga cikin rufaffun al'amura a cikin alqur'ani waɗanda suke ba a iya fassara haƙiƙanin yanda suke a ce ga yanda Allah tabaaraka wa ta'ala zai zo wato yace yana daga cikin abin da ba wanda yake iya bayyana wannan abin da ke kan mutum da shine me yarda da imani da yaqini cewa tabbas haka zai faru amma yaya al'amarin yake kamar yadda makahul zuhuri auza'i da malik da yawa daga cikin wato tabi'ai na sabon annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suke faɗa dangane da irin wannan aya suke cewa amiruha kama ja'al bila kai kurayar da irin waɗannan ayoyi kamar yadda suka zo mana ku yi imani da su kamar yadda suka zo ba tare da yaya ba yaya hakan yake iya yiwa ba وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر نعم
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب طيب الله تبارك وتعالى يقول سل بني إسرائيل كتنبي بنو إسرائيل يا كيما زو محمد صلى الله عليه وسلم كتنبي بنو إسرائيل سوني واتو يهودا ومدينة كم آتيناهم da yawa mun ba su nawa muka ba su siga ce ta tambaya amma abin da ake nufi hakika mun ba su da yawa kama atainahum min ayatin min ayatin bayyana mun ba su da yawa daga cikin ayoyi bayyanannu wanda suke a fili wanda suke gwada cewar me annabi Musa alaihi salam manzon Allah ne kuma ga aya nan wacce zo da ita ta ainihin wato sanda wanda yake in ya ajiye shi zamto maciji kuma ga aya nan ta ainihin hannunsa idan ya sanya shi ya fito da shi sai ya zamto farisal ga kuma aya nan ta yanda ya daki ruwa kogi wato kogin sai ya sandare ya zamto kamar dutse sai ya tsaki aka samu hanya duka wannan ayoyi ne kuma ya samu wato dutse din ya daka kuma sai idanun ruwa ya fito daga ciki guda goma sha biyu kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ce kada alima kullu unasin masharabu kowa ya gane ita ina zai sha ko kowace zuriya ta gane ta ina za ta sha duka waɗannan su ne kam atainahum min ayatin bayyana nawa muka ba su na ayoyi wanda suke a fili a bayyane ma'ana da yawa mun ba su ayoyi a fili a bayyane cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka wasu malamai suka ce wasu suka ce kam atainahum min ayatin bayyana ana nufin nawa ne ayoyi da yawa suka zo musu a fili a bayyane wanda suke tabbatar da cewar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne suna nan da yawa a cikin attaura da kuma cikin injila mana kenan ayoyi din nan ko dai ana nufin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala biyo annabi Musa alaihi salam wanda suke tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ko kuma me ayoyin da suka zo cikin attaura da injila wanda suke gwada cewa annan Muhammad sallallahu Alaihi sallama manzon Allah ne sallallahu Alaihi sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza littafin Allah tabaraka wa ta'ala min ba'di ma ja'athu bayan wato littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo masa mana littafin Allah ya zo hujjoji sun zo cikin attaura cikin injila cikin alkur'ani cewa annan muhammad sallallahu alaihi sallama manzo ne na allah min ba'di ma ja'athu bayan waɗannan hujjoji sun zo masa fa inna allaha shadidul iqab lalle allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin hukuma duk wanda ya canza hujja daga allah tabaraka wa ta'ala dalili ga gaskiya sai san zuciyarsa ta sanya shi ya canza to fa sani Allah tabaaraka wa ta'ala mai tsananin ukuba ne Allah tabaaraka wa ta'ala ka kare mu na'am
zuyina lilladheena kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna minal ladheena amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم حياك الله الله تبارك وتعالى يتي زين للذين كفروا الحياة الدنيا an ƙawata wa waɗanda suke kafurai rayuwar duniya wa yaskharuna min alladhina amanu suna yin izgilanci ga waɗanda suke masu imani suna izgilanci ga mu'minai walladhina taqaw fawqahum yawm alqiyama Allah tabaaraka wa ta'ala ce waɗanda suka yi ittaqaw wanda suka yi taqawa suka yi imani suka kiyayi azabar Allah tabaaraka wa ta'ala fawqahum yawm alqiyama suna sama da su ranar alqiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta wanda ya so ba tare da kididdigawa ba ba tare da sai an kirga ba alhisab mana kirgawa ba sai an lissafa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kana nasu ummatan wahida mutane da sun kasance al'umma ɗaya ne ma'ana dukkan su mu'minai ne kowa akan tauhidi yake kamar da wasu malamai suka ce ko kuma ummatan wahida kowa ma kafiri ne kowa bai imani ba kamar da wasu daga cikin malamai da suka ce فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين سي الله تبارك وتعالى يا ايكو دا واتو نبيين يا ايكو دا annabawa mubashirina suna masu albishir ga duk wanda ya imani zai samu rabota gobar kiyama wa munzirina kuma suna masu gargadi su wannan annabawa din ga dukkan wanda ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala wa anzala ma'ahum alkitaba ya saukar da littattafa tare da su wannan annabawa din kitaba a kitab anan yana nufin kutub ya saukar da ainihin wato littattafa tare da wannan annabawa ko wannan annabi da littafin shi bil haqqi da adalci mana da gaskiya da adalci littafin nan adalci yake kunshe da shi li yahkuma bainan nasi domin wato su yi hukunci ga mutane su annabawan ko kuma li yahkuma bainan nas domin shi littafin ya zamto mai hukunci tsakankanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a ciki wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu wato ba kone da suke yin sabani a ciki ba sai dai waɗanda aka ba su shi littafin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji a fili a bayyane sun zo musu bagayan bainahum saboda zalunci tsakankanin su da kuma hasada fa hada Allahu allazina amanu sai Allahu tabaaraka wa ta'ala shi da suka yi imani lima ikhtalafu fihi ga ainihin abin da su suka yi sabani a cikin din min alhaqi na gaskiya bi idnihi da izininsa da izininsa ana nufin da kaddarawarsa da kuma iliminsa wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah tabaaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici hanya wacce take miƙaƙiya zuyina lil ladina kafaru Allah tabaaraka wa ta'ala ce an kawata lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala kaga an ce zuyina ba a ce wane ne ya kawata ba an kawata ne wane ne ya kawata Allah ne ya kawata ko kuma shaitan ne ya kawata wannan sune maganganun malamai suka yi wasu suka ce zuyina lil ladina kafaru an kawata wa waɗanda suka yi kafirci Allahu tabaaraka wata'ala wasu suka ce Allahu tabaaraka wata'ala ya kawata musu rayuwar duniya suna ganin duniya ta fi lahira wasu suka ce a'a zuyina lil ladina kafaru ana nufin shaitan ne ya kawata musu rayuwar duniya suke ganin ta fi lahira زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا سنا yin izgilanci ga waɗanda suka yi imani mana su kafirai suna izgilanci ga muminai ana nufin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su waɗanda suke cikin tsananin talauci sai zamto kafirai suna kallon su suna musu izgilanci kamar yanda Abdullah Abbas yake cewa wa yaskharuna min alladhina amanu ya ce ana nufin arada billazi na amanu waɗanda ake nufi da waɗanda suka yi imani a wannan aya su ne abdullahi ɗan mas'ud da ammar bin yasir da suhaib da kuma bilal da khabbab da kwatankwacinsu saboda waɗannan suna daga cikin waɗanda suke wato cikin tsananin abu matsanancin talauci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga sun zo wucewa sai ka ji suna musu izgilanci suna cewa yanzu waɗannan wai sun makalkalewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna ganin wai shine matsira inda da gaske ne me yasa yanzu ba za ku fara ɗanɗanar daɗin wannan imanin mutum daga gidan duniya wannan wani irin imani ne ka ce ka yi imani da Allah kuma kana cikin talauci suna musu izgilanci suna ganin kaza kaza kaza sun makalewa wato addini sun makalewa suna da aƙida suna da kaza suna da kaza za a basu shi da waɗannan aiki wa yaskharuna min alladhina amanu saboda annashin talaucin su walladhina taqaw Allahu tabaaraka wa ta'ala ce waɗanda suka yi taqawa ana nufin dai su waɗannan sahabbai da suka ji tsoron Allahu tabaaraka wa ta'ala suka yi taqawa al-ittiqa ko at-taqwa ana nufin wato wato rike kariya daga azabar Allah tabaaraka wa ta'ala su mu'minai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da duka waɗanda suka biyo baya masu taqawa sun ɗauki garkuwa ta neman kariya daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce wani taqi ana nufin ya ɗauki garkuwa tsakaninsa daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wallazina taqaw waɗannan da suka yi taqawa fa faqahum yawmal qiyama suna wato sama gare su ranar qiyama wana su ne a sama saboda su 'yan aljanna suna cikin a'lal illiyin su kuma ‘yan wuta suna cikin asfalin safilin suna can ƙasa su kuma ‘yan aljanna suna sama ba wai tarin abin duniya shi yake gwada cewar Allahu tabaraka wa ta'ala yana son mutum ba ba kuma wato yin imanin shi yake kawo wato talauci ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waqaftu ala babil janna na tsaya a bisa kofar aljanna sai naga yawancin ‘yan aljannan nan miskinai ne nace miskini ba miskini da ma'anar bahaushe ba fa don a gurin ba shi aka ce miskini shi ne mai wanda yake da nakasa ko a ce ko mai kafa ɗaya ko gurgu ko kaza ko kaza to ba haka ake nufi in ce miskini wato wanda bai mallaki wani abu na daga dukiya ba mai yawa ba wanda za a gani a ce yana da kaza ba wanda yake rayuwa cikin talauci manzala ce sai na gayanci talakawa ne ya ce wa waqaftu ala babin nar wuta kuma da na leƙa sai na ga fara'aitu akthar ahlihan nisa sai na ga yawanci kuma ƴan wuta mata ne wa idza ahadul jaddi mahbusuna annabi sallallahu alaihi cewa sai ga kuma masu kuɗi an kange su an tsaye da su tukunna cak ana cautioning din su ana tambaye su ana bincike saboda ta ina ka taro kaza ta ina ka mallake kaza ta ina ka mallake kaza shi kuma wancan dama bai mallaka ba ballantana a binkita so da ka zai tafi ko da a duniya ne aka zo checking point ga mai jaka guda goma sha biyar ga wanda ke jakarsa ta hannu ce kuma ba shi da komai ina kayan ka a ni kaɗai ne daga ni sai waya ta daga ni sai biro na kaga ai ba maganar to kai ku koma can amma wanda yake da tarin jaka kuwa za ga me an ce kwance wacce da kanka ɗauko wacce ka kwance ba haka ake ba a duniyance ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa masu kuɗi ko sai ga su an kange su illa man kana minhum min ahlin nar sai dai waɗanda suke ‘yan wuta a cikin masu kuɗi ɗin faƙadu umira bihim bihi ila nar sai dai idan ɗan wuta ne mai kuɗi ɗin shi kan tintina za ka samu an yi umarin cewa a tafi da shi gidan wuta wanda yake zai shiga aljanna ne sai a tsaya a binkita a binkita a binkita amma sai sami ya ce to tafi kai ma gidan aljanna ya zo cikin wani hadisi cewa zai zama tsakankanin ‘yan aljanna da ‘yan wato ‘yan aljanna talakawa da kuma ‘yan aljanna masu kuɗi shekara ɗari biyar tukunan waɗancan sun je sun shiga sun huta waɗancan kuma ana ta lissafawa duka wani daga cikin me wato miza yana daga cikin wato rashin nauyi na inashi rashin tarin dukiya da yawa ina fata an gane to babu kuma mafi muni shine zamto mutum kuma bashi da dukiya din ga talauci kuma ga sabon Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yayi muni a duniya bai amfana da komai ba gobe da kiyama kuma me ke fada cikin azabar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu shi yasa dole sai mutun ya amal hisabin sa karka zamto ga talauci kuma ga kaurin saban Allah tabaraka wa ta'ala sai mutun yayi asara biyu ba ana nufin dan mutun ya tara dukiya ba zai shiga gidan aljanna bane a'a saban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa ma manzo Allah ya musu albishir da gidan aljanna a duniya saboda me amfani da dukiyar da suka yi Abdurrahman ɗan Auf shine mutumin da manzo Allah ya ce da shi duk abin da kai sai ka shiga aljanna komai za ka yi a duniyar nan sai ka kai dan aljanna ne duk abin da ka yi me yasa manzo Allah ya masa wannan albashir saboda kashe dukiyarsa da ya cikin addinin musulunci daga an ce fi sabilillah zai zaro ya ba daga an ce kaza zai zaro ya ba in yan ga in ya ga cewa ya kamata ma yi kaza ba sai an ce ba kawai shi zai dauka ya ba manzo Allah ya ce da shi duk abin da kai ba za ka sai ka shiga aljanna Imam al-Bukhari ya fada wani hadisi daga wanda aka rawaito daga Sahal dan Sa'd bin Sa'idi yake cewa wani mutum ya zo wucewa ta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana gurin sa sai wato Sa'd Sa'idi yana gurin sa sai yake manzo Allah yake ce da shi me zaka faɗa dangane da wannan mutumin sai yake cewa ai wannan mutumin yana daga cikin mutanen da suka fi mutunci a garin nan yana daga cikin manya-manyan mutane duk inda ya je magana dole a saurare shi duk inda ya nemi aure dole a bashi saboda karfin dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai shi komai ba sai ga wani ya zo wucewa wani talaka sai manzo Allah tambaye shi shi me zaka faɗa dangane da wannan sai ce a wannan kan ai duk inda ya magana ba za a saurare shi kana ga mutum wani asha asa akbar a cikin matsanancin hali duk inda ya je nemi aure ba wanda zai bi wannan aure mutumin da baya iya ciyar da kansa kaza kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga wannan da kake gani wannan ya fi wancan alkhairi fiye da cikin sama da ƙasa mana bambancin wannan da wancan wannan talakan ya fi wancan mai kudin alkhairi fiye da ka cika duk faɗin duniyan nan kaf ya fi wancan alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta wanda ya so bi ghairi hisab ba tare da lissafawa ba Abdullahi Abbas yake cewa Allah ta ba ma'anar wannan Allah yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba yace yana nufin yana baiwa mutum abin da ya so da yawa ba tare da an lissafa ba dan adam ne in zai bayar yana mai lissafi ko lissafin adadi ko lissafin wato yawa na fatan gani idan yau mutum ya zo ka ba shi dubu biyu yanzu baka lissafa adadin ba ka ce na bashi dubu biyu gobe ya dawo ka bashi dubu uku ka game ka san lissafa to ka kaddara in ya zo kawai sa nuka kake aliyu ka ɗebo ka ce in ya sake dawo gobe to fa zuciyarka ta ƙididdige sau nawa ya zo sau biyu mana ko da baka ƙididdige nawa ba ne ka ƙididdige adadin yawan kuma adadin yawan zuwa haka ɗan adam yake ina fata an gane ci ukun nan babu ba fashi kana ba iyalanka sau uku kaga kirdige ne shi sa gashi dai wajibi ne amma me akwai kididdiga sai abinci sau uku da safe da rana da daddare dan adam kenan amma Allah tabaaraka wa ta'ala ba lissafawa dan adam kuma yana iya la'akari da cewa a'a nayi wa wani nayi wa wani nayi wa wani yanzu ya kamata in bar shi haka amma Allah tabaaraka wa ta'ala ba lissafin fa cewa ai da ya baka da ya baka da a'a duk ba wannan shi sa za ka ga to yaya wani an ba shi kaza an sake ƙara masa kaza ta kaza ma an masa kaza ma an masa saboda Allahu tabaraka wa ta'ala yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab baya lissafawa dan adam ne yake wannan a ce ai balance in an kaga inda mutum ne idan an ba wani tarin ƴaƴa ce to kar a bashi kuɗi kar arzikin ya masa yawa amma sai ga wani komai an bashi wani ga lafiyar jiki yayi shekaru ga dukiya ga ƴaƴa ga ilimi ga kaza ga kaza ga kaza wani yana neman mulki Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya kuma bashi dukiya wani ya bashi ga mutunci ga kaza ga kaza amma sai ga wani ba kaza ba haihuwa ba dukiya ba wani matsayi komai din ba ba ba Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta bayi ba tare da yaki diddiga ba ba magana lissafawa wasu malamai kuma suka ce wato wannan ruwaya ce daga Abdul Abbas cewa bayarwa da yawa ake nufi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wasu kuma suka ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ana nufin yana azurta wanda ya so ba tare da lissafawa a duniya ya ji dadi ba gobe alkiyama za a bashi dadi ba a'a ba wannan lissafin ba za a ce ai tunda a duniya ya walwala ba gobe alkiyama kuma ya kamata shiga ina wanda suka ji dadi a duniya su banda su aljanna ba haka bane wanda suka kishama aiki ne kawai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bi mutane waɗanda suke wato ƙoƙarin samun mai kyau a duniya halal mai kyau kuma a lahira saboda kyakkyawan aikinsu ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar daga cikin mutane akwai masu roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai kyau a duniya mai kyau a lahira ya kuma tsare su daga azabar wuta wannan shine alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda ɗaya ce mujahid yake cewa ummatan wahida din da yake cewa ana nufin annabi adam alaihi salam da shi shi kadai ne mutane da sun kasance al'umma guda ɗaya ma'ana mutum ɗaya ne da dukkanin mutanen duniya wannan ita ce ruwaya da aka samu daga mujahid almajirin abdullahi dan abbas kuma shi madogara ne akan tafsirin alqur'ani mai girma an samu waɗansu ruwayoyin daga tabi'ai wasu ke cewa kana nasu ummatan wahida kamar na samu daga hassan al-basri ɗaya shi ma daga cikin tabi'ai daga kuma aba yake cewa kanan nasu min waqati wafati adam ila mab'ath nuhin ummatan wahida ala millati al-kufr ana nufin tun daga barin annabi adam duniya har a turo wato lokacin da aka turo annabi nuh alaihi salam a matsayin sa na farkon manzanni tun barin annabi adam duniya dukkanin mutane arna ne suka kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala yace wannan ake nufi da kana nasu ummatan wahida da al'umma ɗaya ce ma'ana al'umma kafira gabaki ɗaya fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko da wato annabawa wasu kuma suka ce kamar da aka samu daga Qatada da Ikrama su ma dai al-Majnun Abdul Abbas ne suke cewa a abinda ake nufi shine mutane suna kulluhum ala shari'atin wahida min al-haqqi wal huda dukkanin mutane suna kan shari'a ɗaya ta gaskiya da kuma shirya suke cewa wannan kuma an samu karni ɗaya bayan ɗaya har guda goma mana an samu shekara dubu dukkanin mutane mutanen kwarai ne fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo annabawa da ya turo da annabawa kuma sai waɗansu suka ki karɓar abin da annabawan suka zo suka ce mu muna kan abin da muke kai ai abin da muke kai gaskiya ne dan me za a kawo mana sabon addini to anan ne aka samu alalai na fatan gani fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko da annabawa mubashirina suna masu albishir da lada ga duk wanda ya imani yayi biya ga anashin annabawa din wa munzirina kuma masu gargadi cewar akwai azabar Allah tabaaraka wa ta'ala ga dukkanin wanda ya kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala ya kuma sabawa annabawa wa anzala ma'ahumul kitaba ya saukar da littattafa tare da su kitab wanzala ma'ahul kitab ana nufin wa anzala ma'ahul kutub domin ko na nabi ne ada littafin sa saboda ka jami'in anan yace wa anzala ma'ahum kaga ma'al anbiya bai yace wa anzala ma'ahu ba amma sai yace kitab ba dukkan su littafin su guda ɗaya bane kowa da nasa saboda ka ma'anar kitab anan ana nufin kutub wa anzala ma'ahumul kitab bi ma'ana wa anzala ma'ahumul kutub bilhaƙi da adalci da kuma gaskiya li ya hakuma bainan nasi domin wato su yi kunci li ya hakuma domin yi hukunci wasu ke cewa li ya hukama haka wasu suke karanta ayar mu li ya hukama bainan nasi wato yi hukam domin a yi hukunci tsakankanin mutane li ya hukuma bainan nas domin shi littafin ya hukunci shi littafin shi karan kansa yakan tashi hukunci ne suka ce a'a abinda ake nufi dan littafi yayi hukunci ya zamto da shi ake hukunci din ko kuma li ya hukuma bainan nas ana nufin domin shi annabin yayi hukunci tsakankanin mutane da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wato wahayinsa a gare shi fi makhtalafu fihi cikin abin da suka saba a cikinsa suka yi sabani wa makhtalafa fihi wato ba su yi sabani ba kowane ne suke yin sabani cikin shi littattafan nan ba illal ladina utuhu sai dai waɗanda aka ba su shi wato aka ba su waɗannan littattafa din min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji a fili a bayyane sun zo musu mana kunce kuncen cikin attaura da injila da ya suka zo musu sai suka ta ƙoƙarin wato yin sabani cewar ya za a yi kaza ya sha banban da abin da da muke kai sai suka ce to tunda dai haka ne nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din shine abinda Allah tabaraka wataala faɗa cikin suratul nisa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din suke cewa za mu yi imani da wani bangare za kuma mu kafirce wani bangare a wani gurin kuma Allah tabaraka wataala ya sake cewa su din da yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna kokarin caccanza wato kalmomin alqur'ani ko kalmomin wahayin da Allah tabaraka wataala yi amma wadi'ihi daga ainihin gurabansu su canza siffar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da yazo cikin at-taura abin da yazo cikin injila min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji a fili a bayyane sun zo musu menene hujjoji a fili a bayyane sune ayoyi a cikin littattafan su at-taura da injila na siffar manzo Muhammad sallallahu alaihi sallama bagayen bainahum saboda zalunci da kuma hasara tsakaninsu suna musu hasada cewar ya za a yi a ce manzo daga cikin larabawa daga cikin kurishawa wannan zalunci ne fa hada Allahu allazina amanu limaftalifu fihi min alhaqqi bi idni wato Allahu tabaaraka wa ta'ala sai ya shirye da mu'minai cikin abin da suke sabani din suka yi karbar gaskiya sai ya shirye da mu'minai bi ilmihi a bi idnihi ana nufin bi ilmihi da izininsa wato da saninsa da ikonsa ya shirye da mu'minai kamar yadda aka samu daga ɗaya daga cikin magabata ke cewa sun yi saɓani cewar wacce rana ce su yahudawa sai suka ɗauki asabar nasara suka ɗauki lahadi mu kuma sai allahu tabaraka wa ta'ala ya nusar da mu zuwa ga wacce tafi ita ce mai juma'a wallahu ya man ya sha'u ila siratul mustaqim allahu tabaraka wa ta'ala yana shirye da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici wanda yake wato hanya mai kakkiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka shirye da mu wannan siratul mustaqim din kuma ita ce wacce dukkanin masallaci yake roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala wato shirye da shi zuwa ga wannan raka'a goma sha bakwai a cikin yini cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ba kuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shirye da mu siratul mustaqim hanya wacce ke miƙaƙiya hanyar waɗanda an'amta alaihim waɗanda kai ni'ima a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai ba hanyar maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba nasara wala dalil da kuma wato kwatattun yahudawa ba ba hanyar waɗannan hanyar annabi da sahabbai na'am
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حياك الله الله تبارك وتعالى شيء أم حسبتم ku kuna zaton cewa an tadkhulul jannata haka kullun za ku shiga gidan aljanna ne ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما الهالي بيزومك با ولما يأتيكم الهالي بيزومك با مثل الذين خلوا من قبلكم kwatankwacin irin abin da ya sami waɗanda suka rigaya kafinku me ya same su mastathumul ba'sa'u Allahu tabaaraka wa ta'ala ce talauci ne ya same su waddar ra'u da kuma cututtuka sun yi ta jinyace-jinyace wa zilzilu aka girgiza su hatta ya ƙular rasulu har ka ji manzo yana cewa wallazi na amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi su ma suna cewa mata nasarullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo ne ala sai Allah ta baraka wa ta'ala ce ku ba da hankalin ku ji ala dinnan ada ce li jazabil intiba mana ana amfani da kalmar ne domin jawo hankalin mai sauraro ka ba da hankalinka a gaya ma ala wato ka saurara ka ji inna nasarullahi qarib lallai fa taimakon Allahu tabaraka wa ta'ala nasara daga gurin Allahu tabaraka wa ta'ala qaribun tana nan kusa kusa am hasibtum shin kuna zatan haka kurin za ku shiga aljanna ne katada da suddi suke cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin wato yakin khandak ko kuma dai wasu suka ce ana nufin wato yayin yakin badar tsanani da aka shiga da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa balagatul qulubul hanajira lokacin da aka ji tsananin tsoro wasu kuma suka ce a'a ana nufin lokacin da aka shiga tsananin talauci da tsananin jinyace-jinyace a Madina bayan an yi hijira alhali an bar dukiyoyi a gida an bar gidaje a gida an zo ana bakunta ana cikin wato matsanancin hali sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am hasibtum ana nufin shin kuna zato am din nan wasu suka ce ana nufin istifham ma'ana mimun din sila ce kenan a hasibtum shin kuna zaton a kuma bi ma'ana hal ma'ana hal hasibtum shin kuna zaton wasu kuma suka ce a din nan bi ma'ana qat kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal ataka hadithul ghashiya bi ma'ana qad ataka hadithul ghashiya da mun da a da hal dukansu ma'anar su daya a larabci a bi ma'ana hal ma'ana shin mim din sila ce ma'ana kenan a hasibtum shin kuna zaton ko kuma a hasibtum haƙiƙa kuna zaton an tadkhulul janna kawai za ku shiga gidan aljanna ne haka kurin walamma ya'tikum alhali kuma bai zo muku ba lamma din nan shi ma wato mimun din malaman tafsir suke cewa sila ce domin lamma duk harafin da aka masa shadda ana nufin mai harafi biyu ne a dunkule ko ɗaya mai wanda yake mai ɗauri mai sukuni ɗaya kuma mai mutaharrar ɗaya fata lamma kaga akwai mimin ɗin farko an ɗaure ta mimin ɗin ta biyu kuma mai a mata fata
wato yayin da fa'iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din sai me falamma najjahu ila al-barri najjahum kaga me madi to so daga falamma najjahum kaga daga falamma ne sai ma jero najjahum ba falamma yanjihum ba falamma najjahum tunda madi yazo yana nufin ma'ana me hin falamma najjahum ila al-barri mana yayin da ya tsallakar da su ya ketar da su zuwa ga tudu suka sun kuma cikin kafirci amma ɗazu suna cikin ruwa suka koma ga anashin ikhlasi tauhidi kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma ya zanto ba mazi ba mubari'i bayan lamma to abinda yake nufi istisna abinda ake nufi al-istisna Allah tabaraka wa ta'ala ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kaga lamma alaiha babu mudari ba mawadi to ana nufin in kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai kula da ita wacce ke kiyaye abin da ta aiwatar ta rubuta daga cikin mai mala'iku masalul ladina khalaw min qablikum min qablihim masahum alba'sa kuna da can za ku shiga aljanna ne alhali bai zo muku ba kwatankwacin abin da ya sami waɗanda suka zo kafinku min ƙablikun abin da ya same su su waɗannan muminai su waɗannan annabawa da suka zo kafinku masarhum al-ba'sa'u Allah tabaaraka wa ta'ala yace abin da ya same su shine talauci dan tsanani da bala'i ya sami annabawa da kuma me mu'minai kar ku tunanin ku haka kurin salin Allah za ku shiga gidan aljanna akwai jarrabawa masarhum al-ba'sa'u talauci fa ya same su saboda kaga an guguta wata ran an shiga halin kakana kai duka wannan sunnar Allah ce tabaaraka wa ta'ala ga nishin bayinsa kowa ya kuma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya jarrabe shi wadarra'u abinda aka jarrabe su da shi din kuwa bayan wato anashin talauci shine rashin lafiya mutum ya shiga matsanancin hali rasu mai maki yake masa da rashin lafiya wani daga cikin magabata ba shi da lafiya jikinsa ya zamto kamar ka samu kaza da ranta ka ka fige ta tsabar jinya ya daɗe yana fama sai ya ce ya ubangiji abinda za ka mun azaba da shi gobe da kiyama kamar shi gaba ɗaya a duniya don tona huta shi tunaninsa wannan matsanancin halin da yake ciki ai ya wuce a ce a duniya ai wannan mutum yana ganin wani abu ne na azabar lahira ka ɗiba ka haɗa masa sai yake roƙon Allah ya cika masa gaba ɗaya dukkanin azabar sa ta gobe da kiyama in so gobe da kiyama ya huta wani daga cikin sa ya ji shi ya faɗo ne ya ce subhanallah ai ba za ka iya ba ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kawai baka lafiya ai abin da za a maka lahira ko ya yake in a komai kankanta sa ba in aka ce a duniya za maka a jikin kamar zai dauka ba sau da gobe alkiyama sai jikin mutane an ƙara masa ƙarfi ɗabi'ar ta fita daga irin yanzu sana azabtar da su ba wanda za a yi sanya cikin wuta fa iya jurewa ko da ta duniya ce ka cokan a saka a ciki ka jure ba za ka mutu ba kai saba to gobe alkiyama kun babu mutuwa ɗin saboda jikin ba zai dauka ba ko a duniya in mutum ya wani rauni za a masa dinki ai sai an kashe zafin saboda zafin zuciya ba za ta dauka sai ya mutu ya ce to a sassauta a zamanance a a kashe zafin nan gurin to gobar kiyama sai an ƙara wa kwalitin jikin mutum ƙarfi sannan sa shi gidan wuta Allah ka kare mu na'am masalul ladina khalu min qablikum masahumul ba'sa wad dharra'u Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa zilzilu aka girgiza su da nau'i'ika na bala'i da musibu daban-daban hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu har kaji manzo da wanda suka yi imani tare shi suna cewa mata nasarullah yaushe ne wato taimakon Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ku saurara ku kawo hankulan ku kuji inna nasarullahi qarib lalle fa taimakon Allah tabaraka wa ta'ala nasarar da Allah tabaraka wa ta'ala a nan kusa take duk wanda ya haƙuri akan jarraba da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ya zauna yana mai imani to taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana nan zuwa ko dai a duniyance ko kuma me sai ya mutu gobe da kiyama kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ladan wannan haƙurin da yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon juriya ga ainihin jarraba wanda zai mana ya ubangiji kamar jarraba irin wanda za mu iya jurewa kafin ba mu ikon jurewa ɗin yanayi na lokaci a nan za mu taƙaita abinda makaranta daidai na fansara mara daidai ba wata ba ka wata ana samun tare a cikin nana da kuma ne kuskure ba wata ba ka wata ana ka gafarta min muna roƙon ba wata ba ka wata ana ka sanya wani albarka a ciki